الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar laraba hudu ga watan al-muharram shekara ta 438 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma biyar ga watan goma shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alkur'ani da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun shiga sura ta ashirin da biyar a bangaren lissafi suratul furqan kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata wai misali mutum ne kuka samu rashin zutuwa tsakaninka da shi an sasanta ku shi yake haƙura kana yi masa sallama baya karba ci gaba da yi masa sallama za ka yi ko denawa za ka yi ba za ka daina yi mishi sallama saboda wannan sallama ita ce za ta fitar da kai daga gaba tsakaninka da shi an gane ko dole ka yi masa sallama ka tambaye shi ina gida ya kwana biyu in dan uwa ne wanda yake na danganta dole sai ka ci gaba da sadar da zumuntar da take tsakaninka da shi sannan wannan gaba ta yanki sallama kadai ba ta wadatarwa ta fitar da mutum daga gaba in tsakanin shi da dan uwa ne wanda yake na jini dole wannan zumunta sai ka ci gaba da sadar da ita amma idan babu wata danganta tsakaninka da shi to sallama kadai tana fitar da kai daga cikin gaba tsakanin ka da shi wasu al'amurra da wata hulɗa ta duniya a yanke a janye jakadu kowa ya shiga harkokinsa amma sallama ba za a daina ba na'am ban gane me kake faɗa ba wanda za ga ba kace lokacin sallah ne kuma in ka ga ba mutane su ga wata bai kuɗi to kai ma ba fasawa ba za ka wani mutum ne in ka tunatar da shi game da wani al'amari da ya zama wajibi a kansa ma'ana lokacin sallah ya yi sai ya ce da kai kowa kabarinsa daban wannan ka kausar kalma da ya ma ba ta nuna cewa ka daina faɗa masa tunatar da shi ne kai akan wani abu wanda yake na wajibi a kansa lokacin sallah ya yi koda ba zai tashi da yi na amma yake cewa kai da daidaita lokacin yi haka ne yana daga cikin alamomin tashin kiyama ta ƙarubus zaman kusantar zamani shine kamar yadda wasu malamai suka yi bayani shine za ka ga shekara ta zama tamkar wata wata ya zama kamar sati sati ya zama kamar yini haka ne to amma kasancewar abin da ya shafi tsara lokaci hausawa suka ce mai daki shi ya san inda yake masa ruwa kamar yadda larabawa suke faɗa sahibul baiti adra bi mafihi mai daki shi ya fi kowa sanin abin da ke cikin ɗakinsa kenan kai za ka tsaya ka tsara lokacinka na'am wai misali tufafi da mamaci yake mutuwa ya bari kayan shi na sawa cikin gado za a sa su ko kuma ana iya kyauta da su ko sadaka da su waɗannan kaya in har wani daga cikin magada ba ya ringa hange zuwa wannan kaya a matsayin dukiya to ba laifi akan iya yin sadaka da su ko a yi kyauta da su amma in magada za su iya hangen wannan kaya a matsayin dukiya ce suna so to wannan sai a kwatsa su a cikin duk abin da ya bari a raba gado saboda shi duk wani abu mai sunan dukiya wanda wani zai ringa hange to wannan dole a lissafa shi a matsayin dukiya ce ta gado amma duk abin da wani ba zai ringa kwaɗai ba akan waɗannan abubuwa to ba laifi akan iya sadaka da su ko a yi kyauta da su misali kamar kayan sawa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya karshen aya ta tara a cikin wannan sura ta ashirin da biyar a bangaren lissafi suratul furqan wanda al'ajabi ne ubangiji ta'ala yake ba manzansa game da wato musallai da kafirai suka buga ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su suna nihi da wannan musallai wai in har da manzo ne da gaske kamar yadda yake faɗa to da an same shi yana da kaza ko yana da kaza ko yana da kaza kamar yadda ubangiji ta'ala ya hakaito mana irin miyagun maganganunsu mummunar maganar da babu wata bakar magana sama da ita shine karyatar da littafin Allah kamar yadda suka faɗa suka ce in haza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akaru wai wannan abinda Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya zo muku da shi yake karantawa wai a matsayin cewa Allah ne ya aiko shi da wannan sako suka ce in haza wannan alkur'ani bai zamanto ba illa ifkun face kawai kiran ƙarya ne iftarahu wanda shi ya yanki wannan ƙarya a karan kansa ya jingina ma ubangijinsa wa a'anahu alaihi qaumun akaru suka ce kuma wasu jama'a ne na daban wato suka taimaka masa akan wato kirkirar wannan magana ya zo da ita a matsayin cewa sako ne daga Allah ubangiji ta'ala ya ce faqad ja'u gulman wazura tabbas wato sun zoma wani zalunci an gane ku sun zo da wani zalunci zalunci wanda yake mai girma wa zuran wato da yankin garya shine danganta fadar azzancen Allah subhanahu wata'ala zuwa cewa kirkira ne ubangiji ta'ala ya ce faqad ja'u zulman ay bi zulmin tabbas sun zo da wani zalunci wa zuran wato da yankin ƙarya shine game da jingina zancen Allah subhanahu wata'ala zuwa kirkira sai suka ce wa ƙalu a sadirul awwali na tabaha suka ce wannan abin da yake karanta muku ba komai bane kawai tatsiniyu ne na mutanen farko lafazin asadir jam'i ne na ustura idan aka ce ustura wato shine tatsuniya kenan suka ce asadirul awwali na tatsiniyu ne na mutanen farko ikta tabaha ya nema wato an rubuta masa fahiyya tumla alaihi wato akan bashi shauta akan rubuta waɗannan tatsuniyu ukuratan wa asila safiya da marici kawai shimta ne ake masa yana rubuta ma'ana yana sawa ana rubuta masa ana ba da shimta safiya da marici idan aka ce shimta a hausa shine bature yake cewa dikite ana faɗa kana rubutawa shine imla ubangiji ta'ala ya ce wa ƙalu sun faɗa junansu ga juna suka ce a satirul awwalina wannan abin da yake karanta muku wato tatsuniyu ne na mutanen farko iktata baha da ya nemi a rubuta masa an gane ku domin shi bai iya rubutu amma ya nemi a rubuta masa fahiyya tumla alaihi ana ba shi shibtarta bukuratan wa asila safiya da murici ubangiji ta'ala ya maida musu martani kai tsaye ya ce da su kula an zalahullabi ya alamu sirrafi samawati wal ard ce da su wanda ya saukar da wannan littafi wato shine ubangijin da ke da sanin duk wani abu wanda yake koyayye fi samawati wal ard a cikin sammai bakwai da kasai bakwai don haka miyagu maganganun ku bayan da za a yi su koyi ga Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da duk abin da kuke faɗa an gane ku ya ce inna kuka na gafura lalle ubangiji ta'ala ya kasance mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba rahiman kuma mashi kai ne game da bayan sa mu'minin ma'ana kada su ga girman wannan magana ta su su kalli girman rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala su tuba idan suka tuba ubangiji ta'ala zai yafe musu wannan mummunar kalma da suka yi kuma zai ji kansu a gobe kiyama nan wato kwadaitarwa ne ubangiji subhanahu wata'ala yake musu kuma tallata musu gafararsa ne da jin kai na kan cewa su dawo zuwa gare shi kada su ga girman wannan kalma da suka yi rahamar ubangiji subhanahu wata'ala ta yi da wace komai duk girman laifin bawa in an danganta shi ga jin kai na ubangiji subhanahu wata'ala da gafararsa bai taka kara ya karya ba wanda mun yi bayani a baya gaya waɗanda suka jingina ma ubangiji ta'ala mummunar kalima na cewa yana da ɗa kalimar da ubangiji ta'ala ya ce takadu samawatu ya tafaffar na minhu watan shakkul ardu wata kirul jibalu hadda ubangiji ta'ala ya ce sammai bakwai sun kusa su dare saboda munin wannan kalima watan shakkul ardu ƙasa ta kusa ta dare ta haɗe duk abin da ke doranta wata kirul jibalu hadda duwatsu sun kusa su faɗo su rugulguje a saboda wannan mummunar kalma an da aulin rahmani walada to amma masu faɗar irin wannan kalma ubangiji ta'ala ya ce a fala ya tubu na ilallahi wa yastaghfiruna shin yanzu ba za su tuba zuwa ga ubangijinsu su koma zuwa gare shi su daina wannan mummunar kalma wa yastaghfiruna su nemi gafararsa wallahu ghafurur rahim ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba maji kai ne game da bayan samobilai to kaga a nan ma waɗanda suka ce wannan alkur'ani kirkira ne wanda ya kirkire shi wato shine wai manzan da ya zo da shi kuma wasu ne suka agaza masa suke bashi shifta ya rubuta ya fito ya ce Allah ya aiko shi da shi to masu irin wannan kalima su ne ubangiji ta'ala yake kwadaitar da su a nan da ya ce kula an zalahu lazi ya alamu sirrafin samawati wal ard ce da su wanda ya saukar da wannan littafi shine ubangijin da ke da sanin duk wani abu wanda yake koyayye a cikin sammai bakwai da kasai bakwai sai ce inna kuka na gafura lalle ubangiji ta'ala ya kasance mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba rahiman majikai ne game da bayan sa mu'mini wa qalu sai suka sake wata fada maimuni suka ce mali hadar rasuli wai me yasa wannan manzo ya akulu ta'ama na cin abinci kamar yadda muke ci wa yamshi bil aswaq kuma yana tafiya kasuwa irin yadda muke tafiya kasuwa su a iya rashin hankalinsu da wautarsu wai in har manzo ne da gaske to ya za a yi ringa cin abinci irin yadda muke ci ya ringa shan abin sha kamar yadda muke sha yaya za a ce dan adam ya zamanto shine manzo me yana a turo mala'ika a basharun ya haduna na kamar yadda Allah ya faɗa can faɗa suke a basharun ya haduna na yanzu kawai dan adam shine zai zo a matsayin ya shiryar da mu ya nuna mana wata hanya kamar yadda can mutanen annabi salih suka ce a basharun minna wahidan nattabi'u yanzu kawai dan adam daya daya daga cikin mu ya fito ya ce mana manzo ne Allah ya aiko shi kuma mu aje do abin da muke mu bi shi suka ce inna idan lafi balalin wasu lalle in har mun bi shi suka ce tabbas muna cikin wata bata wasu da tabin hankali to shine anan suka ce mali hazar rasuli wai mi ke ga wannan manzo ya akulu ta'ama na cin abinci irin yadda muke ci wa yamshi fil aswa kuma yana tafiya kasuwa kamar yadda muke tafiya kasuwa me yasa haka ubangiji suka ce laula unzila ilaihi malakun wai me ya hana a saukar masa kenan su anan suna nihin cewa kawai ba kowa ba ya dace a turo a matsayin manzo face mala'ika dan adam bai isa ba a turo shi a matsayin manzo saboda mala'iku ba sa ci ba sa sha kuma ba sa zuwa kasuwa kawai a turo mala'ika a matsayin manzo kamar yadda ya gabata a farkon suratul an'am wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiya al'amru thumma la yunzaru walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wala labasna alaihim ma yalbisu shine anan suka ce laula unzila ilaihi malakun wani ya hana a saukar masa da wani mala'ika na musamman in ya yi faɗa mala'ikan ya ce kwarai da gaske haka ne fa ya kuna ma'ahu nazira wato mala'ikan ya zamanto mai gargaɗi tare da shi me ya hana a haɗa masa mala'ika ya ringa gaskata shi auyul ilaihi kanzu suka ce ko kuma a jefo masa wata taska ta arziki wadda zai ringa ci iya rayuwarsa ba zai buƙatu zuwa kai kawo ba zai buƙatu game da kai kawo zuwa kasuwa ya hana a jeho masa wata taska daga sama ya zamanto yana ci yana sha ba buƙatar ya je kasuwa yi sana'a aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha ko kuma wata gona ta musamman ta kasance gare shi cewa tashi ce ya'kulu minha ya zamanto yana ci yana sha ta hanyar wannan gona ubangiji ta'ala ya ce wa qala zalimuna wato azzalamai sun faɗa ga junansu in tattabi'una suka ce ba komai kuke biya ba sun faɗa ga muminai waɗanda suka gasgata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce da su in tattabi'una wato ba kowa ba kuke biya illa rajulan face wani mutum mashuran wanda yake abin juyar ma da hankali wato wai wani mutum ne mai taɓin hankali kuke bi kawai ubangiji ta'ala ya ce unzur an gane ko kamar yadda can ubangiji ta'ala ya faɗa ya gabata a cikin suratul isra nahnu a'lamu bima yastami'una nahnu a'lamu bima yastami'una bihi nahnu a'lamu bima yastami'una ilayka nahnu a'lamu bima yaquluna iz yastami'una ilayka wa iz hum najwa iz yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masrura انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا fala yastaqiuna sabila an gane ko ubangiji ta'ala yace nahnu a'lam mu muka fi kowa sani bima yastami'una bihi game da abinda suke sauraro da shi idh yastami'una ilayka lokacin da suke sauraron karatunka wa izhum najwa da lokacin da suke ganawa ubangiji ta'ala yace waɗannan halaye guda uku min kowa sani shine yace nahnu a'lamu bima yastami'una bihi mu muka fi kowa sani game da abin da suke sauraro da shi iz yastami'una ilayka da lokacin da suke sauraron karatunka wa idhum najwa da lokacin da suke ganawa junan su da juna iz yaqulu zalimuna yayin da azzalamai ke faɗa in tattabi'una wai ba kowa ba kuke biya illa rajulan face wani mutum masuran wanda yake abin juyar ma hankali shine a can ubangiji ta'ala ya ce unzur kai fa darabu lakal amsala fa dallu fala yastati'una sabila haka kuma ya maimaita anan unzur kai fa darabu lakal amsala ubangiji ta'ala ya ce kalli yanda suka buga maka misalai daban-daban sun ce wai in har manzo ne bayan sun karyata littafin da ka zo da shi sun ce wai shibta ce aka baka sannan kuma ba su daina ba suka faɗa cewa tatsuniyu ne na mutanen farko bayan haka kuma suka ce wai me yasa shi wannan manzo na ci na sha kamar yadda muke ci muke sha kuma me yasa yake zuwa kasuwa me ya hana a turo wani mala'ika ya ringa gaskata shi me ya hana a jebo masa wata taska daga sama ya ringa ci yana sha iya rayuwarsa me ya hana a ce yana da wata gona ta musamman to duk irin wannan kuma suka ce manzan da kuke biya ba kowa bane face mutum ne wanda yake abin juyar ma da hankali to shine Allah ya ce unzur kaifa darahu laka al-amsal kalli yanda wato suka buga maka misalai daban-daban sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza sun kasa tabbata akan abu daya to dama ai haka ita ƙarya take ita ƙarya tana kididdiguwa amma ita gaskiya ɗaya ce ubangiji ta'ala ya ce faballu don haka sun kauce ma tafarki wanda yake madaidaici fala yastati'una sabila ubangiji ta'ala ya ce ba za su iya samun wani tafarki zuwa shirya tunda sun sani gaskiya kuma sun kita saboda girman kai da tada karan hanci to don haka ubangiji ta'ala ya kulla zuciyar hanya ta gaskiya bayan da za a yi su gane ta wannan alkawari ne na Allah duk mutumin da ya fahimci gaskiya ya fahimci gaskiya ce ya juya mata baya saboda jiji da kai da girman kai to Allah zai kulle zuciya ya zamanto yana tafiya a baibai idan ya ga hanya ta gaskiya idan hanya ta gaskiya ta bayyana gare shi sai ya dauke ta matsayin hanya ce ta bata hanya ta bata idan ta bayyana gare shi sai ya dauke ta ita ce hanya ta gaskiya kamar yadda can ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul a'raf سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ubangiji ta'ala ya ce sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq da sannu zan juyar da zukatan waɗanda suke girman kai a ban ƙasa ba tare da ya cancanta su yi game da ayoyi na ubangiji ta'ala ya ce zan juyar da tunaninsu da fahimtarsu wa in yaran kulla ayatin la yu'minu biha idan sun ga kowace aya wadda za ta iya zame musu jagora akan fahimtar gaskiya ubangiji ta'ala ya ce la yu'minu biha ba za su gaskata da ita ba wa in yarau sabilar rushdi la yattakizuhu sabila idan sun ga tafarki na shari'a to ba sa rufan shi a matsayin tafarki ne wanda yake na bi wa in yarau sabilal gayyi idan ku suka ga tafarki wanda yake na halaka yattakizuhu sabila kai tsaye sai su rike shi a matsayin cewa ita ce hanya ta bi ubangiji ta'ala ya ce zalika wannan sun kuyar da tunaninsu da nayi bi annahum kazzabu bi ayatina domin sun karyatar da ayoyin mu bayan sun fahimci cewa gaskiya ce wa kanu an haga fili ubangiji ta'ala ya ce sun kasance raukanannu ne to haka ubangiji ta'ala ya ce faballu sun kauce ma tafarki na gaskiya fala yastafi'una sabila don haka ba su da ikon da za su iya dawowa zuwa tafarki na shirya Allah ya riga ya kulle zuciyar sakamako ne falamma zago a zagallahu qulubahum aljaza'u min jinsil amal lokacin da suka karkace ma gaskiya ubangiji ta'ala sai ya karkatar da zukatansu za mu tashi aya ta gaba a uzubin lahimin shaikwanin rashi ƙalallahu tabaraka wa ta'ala tabarakan lazi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika jannatin ta jarimin ta haƙi hal'anharu wa ya ja'allaka kusura bal kazzabu bis sa'a وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وإذا المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ubangiji ta'ala na faɗa tabarakan labi ubangijin da ya aiko ka a matsayin manzansa alkhairunsa sun yawaita ko ka ce albarkatunsa sun yawaita ko ka ce ya girmama ko ka ce ya ɗaukaka in sha'a ja'ala laka khairan min zalika in har ya so ya ga dama to zai iya sanya maka fiye da abin da wato suka nema cewa wai in har manzo ne da gaske to ya hana a jeho masa wata taska daga sama ya ringa ci yana sha iya rayuwarsa ko kuma a ce yana da wata gona ta musamman to ubangijin da ya aiko ka a matsayin manzo albarkatunsa sun yawaita alkhairunsa sun yawaita in sha a ja'ala laka khairan min zalika in har ya so ya ga dama to zai iya sanya maka fiye da abin da suka nema shine zai sanya maka jannatin wato gonakai na musamman ta jarimin ta hati al'anahar wanda ƙoramu ke gudana karkashin itacenta da benayenta wa ya ja'allaka kusura kuma ubangijinka zai sanya maka wasu suraye masu tsawo waɗanda suke na musamman lafazin kusur jam'i ne na kasur idan aka ce kasur wato gini wanda yake mai tsawo an gane ko kenan beni da ake hawan hawa shine ake kira da kasar shine yace wa yaja allaka kusura ubangijinka zai sanya maka benaye waɗanda suke na musamman me yasa saboda kasancewar jin daɗi na duniya jin daɗi ne wanda yake mai gushewa duniya ba gaya ba ce ba wadda take ta mumini lahira ita ce gaya ta mumini don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce yana faɗa yana cewa ba ni ba duniya matsayina da duniya manzon Allah ya ce tamkar matafiyi ne wanda ya sauka ƙarƙashin wata itaciya domin ya sha inuwa ya yi gaba matsayinsa game da duniya kuma haka wato ya faɗa lokacin da yake sanya ma sahabbai misali ɗan bunsuru ne bugun raba kanjamammi kuma bungasa mazan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kama kunnan wannan ɗan bunsurun mazan Allah sai ya daga ya ce ma sahabbai wa zai ba da dinare ɗaya a bashi wannan suka ce ya rasulallahi wannan yana rayama kyauta ma a ce an ba mu mi za mu yi da shi balantana a ce mu ɗauki kuɗi mu bada yana raye ma a ɗauka a baka mi za ka yi da shi balantana gaya a mace bun gane yana wari kuma a ce ka ɗauki dinare ka bada a baka shi za Allah ya ce to tunda kun fahimci haka abinda nake so ku sani duniya ta fi wannan ɗan bunsuru wulakanta a wajen ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana duniya da duk abin da yake cikinta gaba ɗaya wato bata kai kimar mushe a wajen ubangiji subhanahu wata'ala ta haka a wani hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa law anna dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uda ma saqa minha kafiran shurbata ma'i inda a ce duniya a wajen Allah ta kai kimar fuffuken sauro to da kwankwadar ruwa ɗaya tak ubangiji ta'ala ba zai ba kafiri ba inda a ce tana da wata kima a wajen Allah ta kai fuffuken sauro ga kima an gane ko kwatawar ruwa ɗaya tak ubangiji ta'ala ba zai ba kafiri ba to don haka a nan waɗannan abubuwa da suka nema duk abubuwa ne waɗanda suke tarkace ne na rayuwar duniya shine yace tabarakan ladhi ubangijin da ya aiko ka alkhairunsa sun yawaita in sha'a ja'ala laka khairan min zalika jannati in ya so ya ga dama zai sanya maka fiye da abin da suka nema zai sanya maka gonakai na musamman ta jarimin tatihal anhar wanda koramu ke gudana karkashin itacenta da benayenta wai ja'allaka kusura kuma ubangijinka zai sanya maka wasu benaye na musamman sai ya ce barkar zabu bisa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya rayuwarsa a kullun addu'a yake ya Allah ka sanya arzikinsa ya zamanto daidai wa daida shi ne yake cewa Allahumma ja'al rizq wannan Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafa au kama kala ya Allah ka maida arzikin Muhammad da iyalinsa ya zamanto daidai wa daida an gane ko ya zamanto kai dai ba talaka ba kuma kai ba mawadaci ba saboda talauci idan ya tsanani musiba ce haka wadata ita ma takan shagaltar da mutum innal insana la yaqga an ra'ahu staghna sai yace bal kazzabu bis sa'a ubangiji ta'ala yace bari dai waɗannan jama'a wato sun ƙaryata ne game da alkiyama kawai shi yasa suke da waɗannan maganganu suke buga maka irin wannan misalai bal kazzabu bis sa'a bari dai sun karyata ne da alkiyama me ake nuni da alkiyama anan tashi bayan mutuwa an gane ko kamar yadda suke cewa in hiya illa mautatun al-ula wa ma nahnu bi munshari mutuwar da ake fada ko kuma an gane ko in hiya illa mautatun al-ula kiyamar da ake fada kawai ba komai bace illa mutuwar mu kawai ta farko ita ce wa ma nahnu bi munshari suka ce mu ba ababan tadawa bane bayan mutuwa shi ne ubangiji ta'ala ya ce balkar zabu bari dai sun karyata bi sa'a game da alkiyama shine tashi bayan mutuwa wa a ta dina liman kazzaba ubangiji ta'ala ya ce mu ko mun tanadi sa'iran wato wata wuta wadda take mai kuna liman kazzaba bi sa'ati ga duk wanda ya karyata da alkiyama ubangiji ta'ala ya ce mun tanada masa wata wuta wadda take mai matukar kuna wannan wuta ubangiji ta'ala ya ce izara atun min makanin ba'ide idan ta hango daga wani bagiri wanda yake mai nisa shine daga wurin taron alkiyama saboda ita wannan wuta a ranar kiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa za a zo da ita kamar yadda yake cewa yu'ta bi jahannama yawma idhin laha saba'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin saba'una alfa malakin ya juruna maza Allah ya ce a ranar kiyama za a zo da wutar jahannama kamar yadda Allah ya faɗa waji a yau mai izin bi jahannam a wannan yini za a zo da wutar jahannama to maza Allah sai ya nuna mana kaifiyar yadda za a zo da ita shi ne ya ce yi wuta bi jahannama yau mai izin a ranar kiyama za a zo da wutar jahannama laha saba'una alfa zimamin manzo Allah ya ce tana da ragama dubu saba'in an gane ko ragama dubu saba'in ma'a kulli zimami kuma tare da kowace ɗaya daga cikin ragama dubu saba'in saba'una alfa malakin akwai mala'ika dubu saba'in suna rike da ita ya jiruna ha suna jaye da ita kuma tana famar kucewa sai ka buga dubu saba'in su dubu saba'in me zai baka abinda zai bada ina ji wajen miliyar ɗaya da wajen dubu ɗari hudu ne ko ko da dubu ɗari tara ne a ya wuce dubu ɗari tara dubu saba'in su dubu saba'in haka adadin mala'ikun da suke rike da ragama ta wutar jahannama domin ya ce yi uta bi jahannama yau ma'izin laha saba'una alfa zimamin za a zo da wutar jahannama a wannan yini maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laha saba'una alfa zimami wato tana da ragama dubu saba'in sai yake cewa ma'a kulli zimamin ya ce tare da kowace ragamar wato saba'una alfa malakin wato akwai mala'ika an gane ko wato yake cewa ma'a kulli zimamin saba'una alfa malakin ya juruna ha miliyar hudu ne da dubu ɗari tara an gane ko? miliyar hudu da dubu ɗari tara da wannan kenan miliyar biyar ne dai ba miliyan ba wannan ba miliyan ɗaya miliyar biyar ba miliyan ɗaya adadin mala'ikun da za su zo suna rike da ragama ta wutar jahannama a ranar kiyama tana famar kucewa kenan miliyar hudu da miliyan dari tara adadin su kenan shine ya ce izara athum idan ta hango su min makanin ba'ide wato daga bagire wanda yake mai nisa shine wurin taron kiyama ubangiji ta'ala ya ce sami ulaha wato su kafirai za su ji game da wannan wuta ta gayyuban wato huci a gane ko ta gayyuban wato kushi wa zafiran wato da huci za su ji tana huci tana ruri kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu min al-ghayr ubangiji ta'ala ya ce idza ulqu fiha idan an jefa su cikin wuta an gane ko idza ulqu fiha sami'u idza ulqu fiha sami'u laha tagayyuzan wa zaluna idza ulqu fiha sami'u laha shi ne ke cewa idan an jefa su cikin wuta za su ji wannan wuta tana shahikan wato shine shasheka wahiya tafur ubangiji ta'ala ya ce za su wahiya tafur tana tafalfasa ta kadu ta mayyazu ubangiji ta'ala ya ce ta kusa ma ta dare ita wutar minar gaizu saboda tsananin fushi ga wanda ya kafirce ma ubangijinsa to wannan wutar jahannama ce fa za a zo da ita a fusace tana buci tana ruri idan ta hango waɗanda suka kafirce ma ubangiji saboda tsananin fushi an saba ma Allah shi ne ubangiji ta'ala ya ce sani ulaha za su ji za su ji mata tagayyuzan za su ji gare ta tagayyuzan wato shine fushi wa zafiran da huci tana huci tana ruri wa idza ulqu minha makanan gayyikan ubangiji ta'ala yace idan an jefa su minha wato game da wannan wuta ma'ana cikinta makanan bayyikan bagire wanda yake mai kunci muqarranina ubangiji ta'ala ya ce muqarranina halin an hada hannuwansu zuwa wuya an daure a cikin ukuri an gane ko hannuwan ake hadawa zuwa wuya sannan sai a sanya sarka a daure shi ne ukuri shi ne ce muƙarrani na kenan an haɗa hannuwan zuwa wuya an daure a cikin uku ko kuma muƙarrani na kowane kafiri an haɗa shi da shaidanin da ya batar da shi an haɗa su cikin sarƙa irin yadda ake ma mazan shanu ubangiji ta'ala ya ce a lokacin nan da'au za ka ji suna da'au hunalika a wannan lokaci za ka ji suna kiran subura hallaka kowa yana kiran kai can hallakarsa kai can hallakarsa ubangiji ta'ala sai ya faɗa musu akan harshen mala'iku la tad'ul yawma suburan wahidan a yau kada ku yi kiran hallaka ɗaya wad'u suburan kathira ku yi kiran hallaka kira wanda yake mai yawa a gane ko kada ku yi kiran hallaka so ɗaya ku daina ku yi ta kiran hallaka ku yi ta kiran hallaka sai ya ce kul a zalika ubangiji ta'ala ya ce ce da su a zalika khairu shin wannan mummunar makoma da ta kasance gare ku khairun wato wai shi ta ce tafi am jannatul kuldin lati idal muttaqun ko ku aljannar dawwama wadda aka ma masu tsoron Allah alƙawarinta tambaya ce ake musu tambaya ta Allah wadai wannan bayan an jefa su cikin wuta sun haɗu da duk wani bala'i da duk wata musiba ubangiji ta'ala zai faɗa musu akan harshen mala'iku don wulakanci da ƙasƙanci ya ƙara tabbata a kansu a ce da su latar buhul yau musuburan wahida a yau kada ku yi kiran hallaka ɗaya wadda musuburan kasira ku yi kiran hallaka kira mai yau a ce musu a zalika kairun kul a zalika khairun ce da su yanzu wannan mummunar makoma ita ce tafi am jannatul khuldi lati wa'idal muttaqun ko kuma aljannar dawwama wadda aka ma masu tsoron Allah alkawalinta kanat lahum jaza'an wadda ita wannan aljanna ta kasance ga masu tsoron Allah sakamako ne wa masiran kuma ita ce makomarsu kuma za su zauna a cikin ta zama wanda yake na dindindin ba maganar mutuwa kuma ba maganar a fitar da su Allah ya shigar da mu cikin ta ubangiji ta'ala zai tambaya shin wannan wuta ita ce tafi ko kuma wannan aljanna kaga wannan tambaya ce ta Allah wadai dan su ƙara kaskanta zuciyarsu ta ƙara baki sai ce lahum su ɗan aljanna na gare su fiha a cikin wannan aljanna ma ya sha'una duk abin da suke so suke kauna khalidina ubangiji ta'ala ya ce in sun shiga kuma halinsu su masu dawwama ne ba maganar a fitar da su kuma su ma a karan kansu ba za su nemi a fitar da su kamar yadda ya faɗa la yamassuhum mi- la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhraji sai ya ce kana ala rabbika wa'adan mas'ula shiga wannan aljanna da Allah ya musu wato ya kasance alkawali ne ga ubangijinka mas'ulan wanda yake kuma abin tambaya alkawali ne Allah ya musu kuma wannan alkawali za a tambaya a ranar kiyama kamar yadda mala'iku su ne za su roki ubangiji su ce rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum a ranar kiyama mala'iku za su faɗa ga ubangijinsu su ce ya ubangijinmu waɗannan bayi naka ka shigar da su man aljannar zama wadda ka musu alkawali tun suna raye a duniya dama muminai addu'a suka yi kuma Allah ya karɓi addu'a an gane ku a can cikin suratu ali imran a fadarsa da yake cewa rabbana rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا سكتي يا أبنجيجم كبام ما وعدتنا أبن كمنا القولي على رسلك أكن هنشا منزننك ولا تخزنا يا أبنجيجم كدك كسكن تامك ولا كن تامك an gane ko yau kiyama a ranar da kiyama ke tabbata innaka la tukhliful mi'ad domin kai baka saba alkawari to shine anan mala'iku za su yi roƙo su ce ya ubangijin wa adkhilhum jannati adnin lati wannan bayi na ka shigar da su man aljanna wadda wa'adtahum ka musu alkawari tun suna raye a duniya to shine anan yace kana ala rabbika shiga wannan aljanna ta zama ga masu tsoron Allah ya kasance wa'adan alkawali ne a larabbika ga ubangijinka da ya daukan ma kansa mas'ulan kuma abun tambaya ne mala'iku za su tambayi ubangiji ya Allah shigar da su aljanna da musu alkawali ubangiji ta'ala sai ya ce wa yawma yahshuruhum ba su labarin ranar da ubangijinsu ke tara su gaba daya suwa su mushrikai wa ma ya abu duna min dunillahi da duk abin da suke bauta ma min dunillahi koma bayan Allah ma'ana su da gumakan nasu gaba ɗaya ubangiji ta'ala zai tattara su a ranar kiyama a lokacin nan ubangiji ta'ala fa ya sai ya ce da su su waɗanda aka bauta ma ke su ne Allah zai faɗa musu ya ce a antum abulaltum ibadi ha'ula'i shin yanzu ku ne kuka batar da bayina waɗannan kuka ce su bauta muku an bambadin sabi ko kuma su ne a karan kansu suka kauce ma ta farki wanda yake madaidaici Allah zai tara waɗanda aka bauta musu da masu bautar da mushirkai da gumakan nasu an gane ku duk wanda ya rike wani ba Allah ba a matsayin abin bauta to gaba ɗaya Allah zai tsida su a ranar kiyama ya tara su a ɗaya a lokacin nan waɗanda aka bauta makin sai Allah ya ce da su a antum adlaltum ibadi haulai shin ku ne kuka batar da bayina waɗannan kuka ce su bauta muku an gumballu sabi ko kuma su ne a karan kansu suka kauce ma tafarki madaidaici an gane tambayar da ubangiji ta'ala zai ma mushrikai da gumakansu qalu subhanaka waɗanda aka bauta musu ba Allah ba sai su ba ubangiji amsa su ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu ma'ana matsayinka ya wuce a ce akwai wani abun bauta na daban tare da kai sun tsarkake ubangiji subhanahu wata'ala game da abin da bai dace da shi ba kamar yadda za mu iske a can cikin suratu saba can ubangiji ta'ala yana faɗa wa yawma yahshuruhum wa yawma yahshuruhum fa yaqulu fa yaqulu lil malaikati a haula'i iyyakum kanu ya'budu Allah ya ce ba su labarin ranar da Ubangiji ta'ala ke tara su su waɗanda suka bauta ma wani Allah kenan mushrikai sai Allah ya faɗa ga mala'ikunsa ya ce a ha'ula'i iyakun kanu ya wudu shin waɗannan ku suka zamanto suna bauta ma kalu subhanaka mala'iku sai su ce tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji bai dace ba a ce akwai wani abun bauta tare da kai an gane ko su kalu subhanaka sai su ce tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji mu anta waliyuna min dunihim kai ne majibincin lamarinmu ba su ba balkanu ya abu dunar jinna bari dai sun kasance kadai suna bauta ma aljannu ne aksar hukumihin mu'min mafi yawansu masu imani ne da aljanni duk abin da aljani ya sa su zartaswa suke shi kuma aljani ba zai sa ka wani aiki sai aikin da zai hallakar da kai ya tabar da kai duniya da lahira duk wanda yake son ya cimma burinsa ta hanyar aljani to ba zai ci ba sai aljani ya kafirtar da shi sai ya gitta masa sharadi sharadin da in ya aikata ya kafirta kuma in bai dawo ba ya mutu akan haka to ya tabi duniya da lahira to shine anan ubangiji ta'ala yake faɗa mana amsar da za su bashi sai su ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu ai bai dace ba a ce akwai wani abun bauta tare da kai ma kana yambagi da na ai bai dace ba gare mu an nattakhiza da za mu mai da an nattakhiza min dunika min auliya da za mu riki wasu masoya min dunika ba kai ba walakin matta'atahum sanade ya ubangijinmu kai ne ka ji yadda su daɗi wa aba ahun da uwayensu an gane ku ka jaddada musu ni'imominka kuma rayuwa ta yi tsawo suka ga cewa alkiyamar kamar labari ne ake badawa wanda yake ta zo ta wuce hatta na su zikira har aka kai lokacin da suka bar wato gargadin da ake musu suka bar yin imani da littafinka wa kanu kauman bura suka zamanto jama'a waɗanda suke hallaka kaga anan wato jin daɗi da tsawon rayuwa shine ya hallakar da su suna ganin cewa abinda ake faɗa musu na alkiyama kamar ta zo ta wuce ne shine anan suke ba ubangiji subhanahu wata'ala wannan amsa shine suka ce ma kana yambagi lana bai dace ba gare mu annat takiza da zamu riki min auliya a wasu masoya min dunika ba kai ba kamar yadda can mala'iku suka ce subhanaka anta waliyuna min dunihim kai ne majibincin lamarin mu ba su ba ba yanda za a yi majibinci makiyanka can suka ce balkanu ya abu dunar jinna bari dai kawai aljannu ne suke bauta ma nan sai ce walakin mata'atahum sani dai kai ne ka jiyar da su daɗi ka jaddada musu ni'imomi wa aba'ahum da uwayensu hatta na su zikira har aka kai lokacin da suka bar galgadin da ake musu wa kanu kauman bura suka zamanto jama'a waɗanda suke hallakakku an gane ko lafazin bur jam'i ne na ba'ir in aka ce ba'ir hallakekke kenan asalin kalimar an ciro ta ne daga albawar kalima ta albawar shine alhalak wal fasad shine ake cewa wato shine wannan tasgaro kenan a hausa kamar kaya ka kasa su ki sayuwa shine ubangiji ta'ala ya ce wa kanu kauman bura wato sun zamanto jama'a ne waɗanda suke halakakku ma'ana tsiyata da taɓewa wadda ka kaddara musu ita ce ta yi rinjaye a kansu ubangiji ta'ala sai ya ce da su su waɗanda suka bauta ma wani shi su mushrikan sai Allah ya ce faqad kazzabu ku to a yau ba kiyama ta tabbata allolin naku sun karyatar da ku bi mata kuduna game da abin da kuke faɗa cewa su suka ce wai ku bauta musu to sun karyatar da ku sun ce su ba su faɗa ba an gane ku ubangiji ta'ala ya ce faƙad kazzabu kun bi mata kuduna kamar ka ce wane ya ce in yi kaza a zo a tsaida ka ga kai gashi ya ce a'a ni ba ni ba na ce ni ban faɗa ba to ina ta cewa kuma tare da cewa shi alƙalin ya fi ka sanin kanka kuma ya fi ka sanin wannan ya fi ku sanin duk abin da ya gudana tsakankanin ubangiji ta'ala masanin kowa da kowa alƙalin alƙalai alaysa Allahu bi ahkamil hakimin to shine anan yace faqad kadzabukum ubangiji ta'ala yace tabbas su allolin naku sun karyatar da ku bi ma ta na game da abin da kuke faɗa na cewa wai su suka ce ku bauta musu ubangiji ta'ala ya ce don haka a yau kuma ta na sarfan ba ku da ikon juyar makawunanku azaba ta wala nasiran kuma ba ku da ikon da za ku taimaka ma kanku game da kamuna wa kuma fama yastafi'una sarfan wala nasra fama yastafi'una su allolin naku a yau wato ba su da ikon sarfan wato juyar muku azaba ta wala nasiran ko taimaka muku a yau sun yi kada ubangiji ta'ala ya ce daman ya faɗa a can yake cewa innal yake cewa wallazina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum wallazina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun wallazina tad'una min dunihi waɗanda kuke bauta ma kuma bayan ubangiji subhanahu wata'ala la yastati'una lakum nasran ba su da ikon da za su taimaka muku su hana azabar Allah ta damke ku wala hum yansaruna kuma su wala anfusahum yansurun kuma su ba su isa su taimaka ma kansu to shine anan ubangiji ta'ala ya ce fama tastati'una kinan da mir anan ya koma zuwa al'abidin su waɗanda suke bauta ma wani Allah fa ma tastati'una a yau ba za ku iya sarfan juyar makawunan ku azaba ta wala nasran ko taimaka ma kawunan ko kuma fa ma yastati'una waɗanda kuke bauta ma ba ni ba ba su da ikon sarfan juyar muku da azaba ta wala nasran ko taimaka muku ubangiji ta'ala sai ya ce wa man yazlim minkum duk wanda ya zalunci kansa daga cikin ku ma'ana ya hada bautata da wani ubangiji ta'ala ya ce muzikuhu azabal kabira za mu ɗanɗana masa azaba mai girma a yau ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya zo da shirka to za mu ɗanɗana masa azaba mai girma abinda ake ni da zalunci anan shirka ubangiji ta'ala ya ce wa ma arsalna qablaka minal mursalina gabaninka wato ba mu turo da wani manzo daga cikin manzanni illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama ubangiji ta'ala ya ce face gaba ɗayan manzannin da muka turo wato suna cin abinci kamar yadda kake ci wa yamshuna fil aswaq kuma suna tafiya kasuwa su yi saye da sayarwa kamar yadda kake zuwa kaga wannan martani ne Allah yake maidawa a madadin manzansa a baya sun faɗa mali hazar rasuli ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq me yasa wannan manzo ke cin abinci irin yadda muke ci kuma yana zuwa kasuwa irin yadda muke zuwa nan Allah ya maida musu martani ya ce wa ma arsalna qablaka minal mursalina gabaninka ba mu turo wani manzo daga cikin manzanninmu illa innahum la ya'kuluna ta'ama sanade duk manzannin da muka aiko gaba ɗayan su wato suna cin abinci saboda 'ya'yan adam ne ɗabi'a ta ɗan adam yanda Allah ya halicce shi ya ɗabi'antar da shi ba zai rayu ba dole sai ta hanyar ci da sha kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin ba mu halitta musu wani gangan jiki wanda ba sa cin abinci an gane ko manzannin da muka turo Allah ya ce ba mu halitta musu wani gangan jiki wanda ba sa cin abinci wa ma kanu khalidin kuma ba masu dawoma ba dan ka ci ka sha ba kanka farau ba kuma dan ka mutu kuma ba kanka farau ba kafin kai manzanni nawa aka turo kuma sun koma zuwa ga ubangijinsu shine anan ubangiji ta'ala ya ce wa ma arsalna qablaka gabaninka ba mu turo da wani manzo minal mursalina daga cikin manzanninmu illa innahum la ya'kuluna ta'ama face sai dai gaba face gaba ɗayan su suna cin abinci kamar yadda kake ci wa yamshuna fil aswa kuma suna zuwa kasuwa kamar yadda kake zuwa wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitna ubangiji ta'ala ya ce mun mai da junan ku fitina ne ga juna shi mawadaci an fitince shi ga talaka za ka yi talaka yana cewa to me yasa ban zamanto ba kamar alhaji wani shi mai lafiya zai zamanto fitina ne ga marar lafiya mai daraja zai zamanto fitina ne ga kaskantacci to haka junanmu ga juna wato fitina ne an gane ko shi malami zai zamanto fitina ne ga jahili kowa zai zamanto fitina ne ga junan shi shine Allah ya ce wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitina mun mai da junan ku fitina ne ga juna sai ce a tasbirun ubangiji ta'ala yace shin za ku iya daukan hakuri za ku iya daukan hakuri akan irin waɗannan halaye da ɗabi'u da Allah ya ɗabi'antar da ku wani lokaci kana cikin yalwa wani lokaci kana cikin tsanani na talauci wani lokaci kana cikin ƙoshin lafiya wani lokaci kana cikin rashin lafiya da sauransu shin za ku iya ɗaukan haƙuri akan canzawar irin waɗannan akan irin waɗannan halaye sai ce wa kana rabbuka basira ubangijinka ya kasance masani ne game da wanda ya cancanta a turo shi a matsayin manzo an gane ko kamar yadda ya faɗa Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalata Allah shi ya fi kowa sanin inda yake sanya manzancin shi ma'ana shi ya fi kowa sanin waye cancanta a turo shi a matsayin manzo kenan maganar cewa me ya hana me yasa yake zuwa kasuwa me yasa yake cin abinci me ya hana a jeho masa taska me ya hana a ce yana da wata gona me ya hana a turo wani mala'ika ya ringa kaskata shi da sauransu wannan duka magana ce ta wauta da rashin hankali Allah ya fi kowa sanin waye cancanta a bashi manzanci shine yace wa kana rabbuka basira ubangijinka ya zamanto masani ne game da wanda ya cancanta a turo shi a matsayin manzo dan haka ya zabi fiyayyen halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya turo shi a matsayin manzo manzanci wanda yake gamamme har zuwa kiyama dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك